قال المؤلف كتاب الطهارة فصل وتحصل الطهارة بما من التغيرات بشيء سل من التغير بشيء سلما إذا تغير بنجس طرها أو طاهر لعادة قد سلها إلا إذا لزمه بالغالب كمبرة فمطلق كالزائب يشي فصل وتحصل الطهارة تركي ينا تبتا tsarkin nan ko na hadas ko na kabas misali alwalan mutum ya karye ko wankan shi ya karye zai wanka ko na jaza ya taɓa jikin shi ko gurin da zai sallah ko tufafin shi zai wanke to wannan tsarkin yana tabbata ne bima'in ne aka yi tarhin saboda waka bima da ruwa wanda salima ya kubuta mina tagayyuri bi shay'in daga jirkitar komai ruwa ka samu ruwa mutlaki ka san wasu malamai suka ce ma'ul dahur da ma'ul mutlaq suka ce mutaratifat ne kalma ɗaya ne ko suka ce a'a akwai bambanci ma'ul dahur shine ruwa ɗahirun mutahir ko da ya jirkita bima la yanfaku anu galiban ruwan gashi ya jirkita amma abin da ya jirkita shi din ba zai karba shi da ruwa ba don ka zuwa baki ka je yana zartsin gishiri ko kanwa saboda gurin da yake haka yake kaga wannan ruwan ma'un dahur ne amma an ce mutlas ruwa sakakke wanda ba komai a cikin shi kaga kullu mutlaqin dahurun wa laysa kullu dahurin mutlaq eh kowane mutlaq tahir ne saboda shi mutlaq wanda ba abin da ya taba shi shi ko idan aka ce ruwa da hur ruwan da koda wani abu ya taba shi wannan abun ba zai tasiri akan shi ba shine bambancin mutlak da tahur yawwa kaman ka je ba ga ka ɗibi ruwa ba za ka ba za ka ce mutlak ba to ai ba mutlak bane ma'anan mutlak takakke wanda ba daure shi da komai ba wannan kuma ruwan ruwa ne gishiri an daure shi da gishiri muqayyad kenan kwarai muƙayyar kenan tunda an ƙayyade shi kaga ba mutlaq bane muqayyadun bi minkin yawa ko bi ham akin ba lokacin bukahari sake ba kai yawa yawa shine sake ba kai yawa ga wasa ma suke cewa yace wata hasuru tahara sarki yana tabbata bi ma'in da ruwa wanda salima ya kubuta mina tagayyuri bi shay'in daga jirkita da komai to kaga wannan shine mutlaq idza ta gayyara bi najisin to idan ruwan ya jirkita da najasa fa najasa aka zuba a ruwan har ya canza ruwan to wannan ruwan turi ha za a zubar da shi ba za a yi komai da shi ba ya zama najasa shine a can zaka gina cewa salabahu duhuriyata wa aksabahu hukumahu da abin da ya zuba cikin ruwa to da fari tukuna ya tube ruwan tsarkaka da ba mai tsarki bane to yanzu rigan tsarkin an tube da ya tube shi kuma bai bar shi haka wa asaba hukuma sai ya tabbatar da shi hukuncin shi abin idan abin najasa ne to ruwan ya zama najasa to riha sai ya zuba au dahirin ko kuma abin da ya zuba cikin ruwan mai tsarki ne to yanzu wannan ruwan kad saluha hakika ya inganta bi adatin ga al'ada za a iya sha za a iya dafa dafe za a iya kaza amma ba zai yi ayi ibada da shi ba illa iza lazimahu fil galibi sai dai idan abin da ya shiga din mai tsarki din ya zuzunci ruwan fil galibi cikin mai rinjaye ba a cika raba wannan abin da ruwa ba kamar me kamu guratin kaman koya wannan jar ƙasa ɗin da ka ɗebi ruwa sai ka gan shi ja me ya kawo wannan ja aka ce ai koya ne ba rabuwa da wannan ruwan to yanzu kaga wannan ruwan ba mutlaq bane amma da ko fa mutlaqun kazaibi to yanzu wannan ruwan kaman mutlaq din yake kazaibi kaman ruwan da aka narkar da shi daga sandara kaman yanzu irin kankara da yake saukawa sai ya narke ya zama ruwa to yanzu wannan ruwan shi ma dahiri ne zaka yi ibada da shi barillan kan mugurakin da ajur eh da ajur da eh ajur da mugura da mugura duk abu ɗaya ne duk jar ƙasa ne duk koya suke cewar da hausa fara'idul wudu'i sabon wahi dalkun wa faurun niyyatun fi badi'ihi ko ya ce fara'idul wudu'i barilan alwala dai sabon guda bakwai ne wahiya su ne na farko dai dalkun cuɗawa idan mutum ya zuba ruwa ya ji da hannun shi ya cuɗa wa faurun da gaggautawa in ya fara alwalan kar yanke da wani aiki har sai ya gama shine gaggautawa ka san fauri ba shi da fassara a Hausa shine aka ba shi abin da yake kusa da shi shine gaggautawa amma Hausa an ce gaggawa ai kai abin da sauri ne shi ko wannan gaggautawa na fauri ba wai saurin ake nufi ba kar ka yanke da komai in ka fara karka yanke da wani aiki sai ka gama shine ma'anar gaggautawa amma yanzu da mutum zai fara alwala ya minti talatin yana yi ba za mu ci alwalan shi babu ba dan bai gaggauta ba kawai dai za mu duba tsakanin bai yanke da wani aiki ba iya alwala yake iya alwala shi kenan ya samu ko a ina ina yabba ka ja shi walfar wa huwar muwalat shine jibinta in ka fara ka jibinci alwalan karka yanke niyatun sai niyya fi badihi cikin fara alwalan mutum yayi niyya wal yamin rafa hadasin kuma mutum yayi niyyan dauke kari aw muftarar ko yayi niyyan abun farlantawa na alwala aw istibahatan limamnu'in arar ko yayi niyyan halarta abun hanawa da ya bujuro mana kowane ɗaya cikin ukun nan niyya ne in ma kai niyyar ɗauke kari da can ba alwalan ya karye ba to wannan karin ai yanzu shine yake tare da kai kai niyyar ɗauke wannan karin da dawowa da alwalanka ko kuma kai niyyar farilla na alwala ko kai niyyar halasta abin da ainihin aka hana yin shi sai da alwala kowanne kai a cikin ukun na matsayin niyya yayi wa gasul wajen da wanke fuska gasulu yadaini wankewan shi hannaye wa masu rasin da shafan kai gasulu hurrijilaini wankewan shi kafafuwa waɗannan duka farilla ne wal fardu amma majma'al uznaini amma wajen wanke fuska farillan shine game matattaran kunnuwa daga wannan kunnan zuwa wannan kunnan gaba daya wal mirfaqaini haka nan ya game guyoyin hannu amma ya game su wal ka'abaini haka nan ya game aini idanun kafa kaga yanzu a nan in ka lura nassin aya ai ila ya ce faga ki lujo kuma aje kum ilal marafiqi wamsau bi rusikum wa arjulakum ilal kabaini kaga ila ya ce to amma a nan ya ce ma'a saboda me saboda malikiya suna san ihtiyadi yawwa ka ɗebe ki shakku ko a risala ya zo ya ce in ka wanke zuwa ainihin gwiwan hannu ya yi ya ce amma ka haɗe da gwiwan wajen wankewa shi ya fi itiyaɗi saboda ainihin iyakancewan wani zai ce ma iya gwiwa shi ne dungun nan wani zai ce a kusa da dungun wani zai ce bayan dungun to amma an kai ya shafe gaba ɗaya ka shi ke yawwa saboda wannan itiyaɗin shi yasa fiɗi za ka ji suna ma'al mirfaƙaini ma'al ka'abaini yawwa amma asalin shi ila ɗin ne kallin asabi al yadaini ka tsaitsefe yan yatsun hannaye in ka zo alwala wa sha'ar hakanan da gashin wajen fuska gashin fuska ko gila ne duk ka tsaitsefe shi amma shi yana da sharaɗin izamin tafiyin jildu zahara idan fata ya bayyana a karkashin shi duk gashin da in ka kalli kan gashin ba za ka hango fata a cikin shi ba wannan murza ruwa ya shiga can ciki ba wajibi ba ne kawai za ka bi ta kan shi da ruwa amma idan gashin fuskar da ba shi da kauri fata baya bayyana bayyana a karkashin shi to wannan dole ka murza ka cuta shi ruwa ya shiga can ka wanke shi sai sunan wudu ko sunan nuhu sabu haka ne sunanu sunonin alwala asabu guda bakwai ne idda ka fara da gasul ya daini wanke hannaye wa raddu masi rasi da juyo da shafan kai masul uzunaini shafan kunnuwa duka sunna ne mazu mabatun kurkure baki iskin shakun shakan ruwa iskin sarun facewa tartibu farbihi jeran tafarillan shi shi ma duka sunna ne waza kaga wannan cewa jerantawa sunna ne din almukutaru shine abin zabi duk da akwai akwal wanda suka tabbatar da jerantawa farilla ne sai fadailul wudu wa ada asharal fadailu atat mustaban alwalade sun zo cewa goma sha ɗaya ne tasmiyatun yin bismillah mustahabi ne bukatun kaddaurar guri da ya tsarkaka mustahabi ne kai alwala guri mai tsarki ta kalilu ma in karanta ruwa mustahabi ne karkai da aini karkai barnar ruwa wata ya munul ina daman ta kwariya idan budadde ne ka ajiye gefen daman ka dan zai fi ma dadin ka rika diba wa shabu wa taslisu wankewa na biyu da na uku fi magasuli na cikin abun wankewa mu banda gurin shafa shi shafa so daya ke badul mayami ne fara ainihin gefen dama kafin ka wanke gefen hagu siwakun yin asuwaki duk mustahabi ne wani diba tartibu masununihi kuma an so jeranta sunnonin alwala sai ka fara wanke hannu ka kurkure sai ka kurkure ka shaki ruwa ka yi shi a wannan jeran aw ma ma yaji ko kuma ka jeranta shi tare da abin da ya waje ma'ana sai ka fara gabatar da sunnoni ukun nan sannan ka daura ainihin farilla na ainihin fuska da hannu sannan ainihin ka shafi kai ka gabatar da sunna na shafan kunne sannan ka wanke kafa ka jeranta su tare da farillai shi ma mustahabi ne wa badu masir rasi hakanan da fara shafin kai min muqaddami daga gaban kai shi ma mustahabi ne kaga kai shi ne wanda ya taro farilla da sunna da mustahabi wajen shafan shi shafan kai ya kunshi farilla da sunna da mustahabi farillan shafan kai shine shafan kawai ala ayi halin kawai ya dai- ya zama ka ka shafi kan ko da tsakaninka kai kawai ka je shafa shi kenan ka samu farilla sunna kuma ya zamo ka shafa ka dawo to bayan ka shafa din ka dawo da shafan kan sunna ne sannan mustahabi ka fara ta gaban ka je bayan sannan daga bayan ka dawo gaba sunna mustahabi kaddara da mutum da ya taba ruwan sai ya faro daga baya yayi gaba sannan ya dauka daga gaban yayi baya sai mu ce ya samu farilla na shafan kan ya samu sunna na juyowa da shafa amma bai samu mustahabi na farawa da gaban kan ba shine wa badu'u mafi rati min muqaddami fara shafan kai ta gaba shi ma mustahabi ne takaliluhu asabi'an bi qadami tsebe in yatsun kafan shi shi ma mustahabi ne in yatsun hannu tsebe su farilla ne amma in yatsun kafa tsebe su mustahabi ne wato hikiman da yake cikin wannan malamai suka ce in yatsun kafa kasancewan suna haɗe sai aka bar su kaman gaba daya yayin ka lura su a kiba da su yan ya hannu kuma kasancewa suna ware sai aka mai da su kowanne gaba ne mai zaman kai sai ka bi tsakani ka tsefe takalilu asabiyan bi qadami ko sai me wa kuriya zaidu alal fardi lada masi masin ko wa fil wa fil gusli alama huddida to zamu karanta uh, makaruhai kenan wa kuriya zaidu an karhanta ƙari alal fardi a bisa ainihin abin da aka farlanta lada masihin wajen shafa wafil gusuli da kuma cikin wankewa mutum ya ƙara alama huddida a bisa inda aka iyakance abin da ake cewa ibadatul gurra kamar yadda abu huraira ya ruwaito a jisi ko faman istata aminkum an yuqila gurratahu falyaf'al to malikiya suka ce a'a mutum ya tsaya iya inda aka iyakance saboda ubangiji ya faɗi iyaka manzo Allah da ya yi ya tsaya wannan iyakan kai ma ka tsaya iyana to ya za mu yi da idalatul gurra suka ce ka rika yawaita alwalan shi ne za ka samu wannan hasken gwargwadon dawwaman alwalanka gwargwadon samun haskenka ba wai tsawaita gaban za ka yi ba aha shine yace makaruni ne tsawaita ainihin wannan gaban ka wuce alama hujjida inda aka iyakance wa ajizul fauri wanda ya gajiya daga ainihin wannan fauri din gaggautawa bana ya yi gini malam ya ɗul matuƙar lokacin da ya yanke bai tsayi ba yanzu misali ba mun ce fauri farilla ba ne to idan mutum yana alwalan sai ya gajiya daga wannan fauri yana cikin alwalan kawai sai ya kasa ci gaba kasa wannan kawai ko ya gajiya ko gaɓoɓon ta kasa ɗagawa ko ruwa ya ƙare wani dalili da ya sa ba zai iya ci gaba da alwala ba to yanzu idan ya samu daman bana ya daura ya ci gaba amma malam ya dul matukar lokaci bai yi tsawo ba tsawon ya za a yi mu gane ya ce biyuftil a ba za mu gane bushewan gaɓoɓuwan idan gaɓoɓuwan ba su bushe ba kaga lokaci bai yi tsawo ba amma har sai da gaɓoɓuwan suka bushe sannan ya samu dama lokaci ya yi tsawo ya sake sabon alwala kuma bushewan gaban muna lura ne fi zamanin mutajil a zamani madaidaici dan in lokaci ana iska zai bushe da wuri to ba ma lura da wannan bushewan wurin haka nan lokaci da zafi za ga an dade bai bushe ba shi ma ba ma lura da wannan rashin bushewa sai lokaci madaidaici zakiru fardihi wanda ya tuna da farillan alwala bai yi ba bi dulin in an samu tsawon lokaci ya falu fakal ya aikata wannan iya farillan kadai wa bil qurbi idan kuma a kusa kusa ya tuna almuwali yukmilu zai cika ainihin muwala shi ma'ana gabobin da suke biye da wannan gabar gaba ɗaya zai maimaita wankin saboda ya samu wannan ainihin tartibi din in kana sallah amma fa ya yi sallah bai aikata ɗaya daga cikin gaɓoɓin farilla na alwala ba to badalar wannan sallan da yin ta ɓaci in farilla ne sai ya sake ta wa man zakara sunnata wanda ya tuna da sunnan alwala bai yi ba ya faluha ya aikata ta lima hadar saboda abin da zai halarta na sallah na nan gaba zai ku mu ci gaba eh eh mu zai afuli faraidul gusini ya ce fasulun na waƙi duhu sittata ashar abubuwan da suke warware alwala goma sha shida ne baulun akwai fitsari warihun akwai hutu salasun akwai tasalsuli iza nadar amma tasalsulin in ya zama nadiri dama kuwa muktasar yana cewa lazamal aksara da sansuni in ya lizinci mafi yawan lokacin mutum to ya an sauwaƙe mara amma in bai lizinci mafi yawan lokaci ba to wannan in ya zo sai ya sake alwala sannan mafi yawan lokacin ma malamai sun yi ƙauli biyu ko suka ce mafi yawan lokutan sallah ko suka ce a mafi yawan lokaci na zamani ka san akwai bambanci tsakanin lokacin sallah da lokaci na zamani gaba daya zamani gaba daya kowane dare da rana yana dauke da awa 24 amma a cikin awa 24 nan lokutan sallah a ciki shine daga rana ta yi zawal kan alfijir ya hulo in rana ta yi zawal ba lokacin azhar bane to daga nan babu wani lokacin da ba lokacin sallah ba har kuduwan alfijir dan tana yin zawal ana tafiya ana tafiya har karshen kama lokacin azhar daga ƙarshen kama har rana ta faɗi lokacin da asar sun haɗu da azhar rana tana faɗuwa magruba za ta karɓa sannan ta miƙa wa isha su rintima zuwa huduwan alfijir alfijir na hudowa sai su miƙa wa asuba ita kuma ta karɓa zuwa hudowar rana rana tana hudowa asuba ba ta hannun obama kowa ita kawai an zo ƙarshe ne sai a dakata kamar yanzu nan ba lokacin kowace sallah ba ne to yanzu eh tun daga hudowar rana har zuwa rana ta yi zuwa wace sallah ce lokacin ta ai ba lo ba kowace sallah na lokacin to shine wai lazamal aksaran zamu cire wannan lokacin da ba na sallah ba wasu suka ce eh wasu suka ce a'a kawai iya lokaci na rayuwa gaba ɗaya za a lissafa sai a buga a gani tasalsulin ya lizinci mafi yawan lokaci ne ko bai lizinta ba to shine yace wasalatun izanadar ko da salasun izanadar tasalsuli idan ya zama nadiri bai lizinci mafi yawan lokaci ba shi ma yana karya alwala wa ga'idun bayan gari naumun bacci saƙilun mai nauyi maziyun mazi yana karya alwala sukurun maye yana karya alwala wa igma'un suma yana karya alwala jununun hauka yana karya alwala wajin wadi yana karya alwala kaga yanzu anan abubuwa masu karya alwala na asali ɗin su ne wa'annan abubuwa masu fita amma kaman bacci kaman suma kaman maye wa'annan asbab ne ba a hadas ba sababai ne da suke janyo karyewan alwala ba su suke karya alwala da kansu ba saboda haka ma za ka samu a wasu mazahib ana khilafa wani mazhaba sai su ce bacci baya karya alwala saboda ai dama mu ma malikiyan cewa muka yi sababi ne in kai bacci ba mamaki wani abu zai iya fita baka sani ba saboda haka in ka barka kawai saki alwala sai sha to ai al yaqinu la yuzaru bi shakki kwarai kuwa ka tabbatar da kana da alwala da kai baccin nan ai shakku ne cewa wata kila ya za a yi wata kila kuma ya kusan da yaqini shi yasa za ga wani zai bacci shi sai alwala ya yi isha ya yi bacci ana yin asalatu ya shi zalla ya harami kwarai ko mun shari eh mun shari baccin dare ma gaba da eh ba shi ne ji ba kai ne ka ji shi ne ji ba eh ana man mu a mazaban mu ba zai yi ba kawai kai bacci ne nauyi eh kawai take alwala to shi yasa wayannan duka asbab ne ba su ke karya alwalan ba lamsun shafa ko qublatun da sun ba wa za ka ga wa'annan biyun in wujidan lazzatu adatin in an samu jin daɗi na al'ada suke karya alwala kaza ka ne in kusidat in an yi nufin ainihin jin daɗin kaga yanzu a nan ma shafa a mazhabin malikiya in mutum ya shafi mace da nufin jin daɗi ko bai ji daɗi ba alwala ya warware in ya shafe ta ya ji daɗi ko ba da nufin jin daɗi ba alwala ya warware balle kuma ya samu biyan da nufin jin daɗi kuma ya ji daɗi to shi ma kaga ana lissafa cikin asbab ne to a wasu mazali ba ruwansu da wannan ba dai wani abu ya fito shi ne zai karya alwala ba eh to ya shafa ya ji daɗin ba abin da ya fito to me zai karya mara alwala kwarai kuma hakan idan ka tafi ka tafi sai ka ga akwai lokacin da kai ma maliki yanzu dole ka kai takalidi da wannan yanzu misali mutum ya je yana dawaful ibada irin wannan zamanin wanda miliyoyin mutane za su yi a lokaci daya kana yi za ka ga tafiya za ka kana tafiya abin nan me da kaban ko me wannan kyallan za ka ga har yana murzuwa da na mutane har za ga filin kaban yana marmashewa har za ga ya zama kamar bayan dabba saboda tsabar turmutsutsu kan ka kewayo da ya minti talatin ko to a irin wannan kayi shida ka kusa kaiwa na bakon sai ka samu kanka gaba mace baya mace sun sa ka a tsakiya kuma ka ji daɗi ɗin yanzu ka ga malikiya a alwalaro ne da wajin alwalaro ne da wajin ya rushe yanzu in ka ce za ka rusa to mun ji yanzu ka rusa ya za a yi kamuta kai alwalan kuma yanzu ka tura ka tura ka je ka alwalan ka da me zai tabbatar da wannan wanda za ka yi ba zai kara faruwa ba ka dole kai ta dalili shine shine me ne yake cewa wai wal kilafu rahmatul lil umma kilaban nasu kai shirama ne ga al'umma dan za ta iya kure ma a wani waje sai kai ta dalili amma sun larawa kallon ko ba don cuko sun ba haka ma suna tunara ai shi yasa ai su su a ai takalidin da ma ai da maza su zaka yi takalidin su a maza su wannan din baya kai a gura kwarai kuwa na
yace kaza in kusira kanan an yi nufin jin daɗin ildahu mar'atin mace ta saka tsan yatsan tafar jinta yana karya gura kaza musu zakara kanan shafan zakari wa shakku fil hadasi shakku cikin kari kufurun kafircewa man kafar wanda ya kafirce yana karya alwala na'am
sai me ويجب استبراء الأخلتين معا ويجب استبراء الأخبثين yana wajaba yin istibra'i na wa'annan najasa guda biyan idan mutum ya tsuguna zai najasa zai fito a jikin shi to dole sai ya istibra'i istibra'i shine sai ya ji komai ya kare fita bai halarta ya fara kama ruwa lokacin da najasa yake kan fita ba kuma shi istibra'in nan ma'asalti wa ma'asaltin tare da tatsewa wa natira zakarin da kuma ainihin karkade zakari ya tatse zakarin shi ya karkade so uku wa shaddada kuma ka bar tsanantawa wajen tatse wanda karkadewa ka tatse a hankali ka karkade a hankali so uku shi zai nuna ka yi istibra'i daga fitari wa jazal istijmaru ya halatta mutum ya yi goge min bori zakar daga fitsarin namiji in dai namiji ne ya fitsari ya halatta ko ba ruwa ya ɗora goge ya ɗauke dan shi fitsari shi kenan ya yi tsarki ka ga idin kamar bayan gari ma zai yi ka yi shi da goge ko to da fefa da sauransu amma lama kasiran intashar la banda ma irin fitsarin da in tashara kasiran yake yaɗo mai yawa kamar fitsarin ɗan kashiya ko fitsarin mace ko wanda yake da matsala wanda in ya tsuguna fitsarin yana yaɗo a gaban zakari wannan koge ba zai ɗauke shi ba.
ما كان بكم يزعل ينزل متأثر من ذلك بكذا سنة سنة